وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامة قبر كراتو إن شاء الله تعالى أتكين وان لتافي نامو مي البركة لتاف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبب مالمي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله يجل أمال الدرامة wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a cikin fadlus sujudi babin da malam ya kulla ya mana bayani game da falalar sujjada wanda ya kawo mana hadisai da suke bayani game da haka yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu tashi ne a ƙarƙashin gabar da malam yayi take da as-sujudu 'ala al-ardi wal hasiri sujjada akan ƙasa da kuma tabarma halaccin yin sujjada a kan ƙasa da kuma tabarma abin da ya sa malam ya kulle wannan babin shine akwai malaman da suke gani cewa baya halatta mutum ya yi sujjada ya ɗora goshinsa akan wani abu in dai wannan abin ba ƙasa ba ne dole ne in za ka yi sujjada ya kasance goshinka mu ba sharatan ya taɓa ƙasa kai tsaye in ka ba ka ba to sujjada ka akwai matsala to shine malam yake so ya nuna kuskuren wannan maganar ya kawo abin da yake shine daidai shi ne kulli wannan babu ya sa masa suna sujjada akan ƙasa idan ka samu dama wal hasiri da kuma tabarma idan ma ita ce ta samu kowane yayi insha Allah ta'ala mala yace wa kana yasjudu alal ardi kafiran annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana sujjada akan ƙasa mala yace kafiran a mafi yawancin lokaci mafi yawan sujjada annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana yin ta ne akan ƙasa وكان أصحابه يصلون معه في شدة الحر sahabbansa sun kasance tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna yin sallah tare da shi fi shiddatil harri a cikin tsananin zafi ma'ana lokacin da ake sallar akwai zafin rana kwarai da gaske fa idza lam yastati ahaduhum ay yumakkina jabhatahu min al-ardi idan ɗayan su yaga ba zai iya dora goshinsa akan ƙasa ba saboda zafin rana ko zafin rairayin da yake wajen basata faubahu sai ya shimfaɗa tufafinsa fasajada alaihi sujada a kansa ina fata an fahimta ma'ana saboda zafin rana kamar yanzu yadda muke sallolin magalibi wani lokaci za ga musamman sallar juma'a sai ka ga wasu bayan allah ba samu damar shiga cikin masallaci ba wasu ma sai ga akan kwalta suke sallah a lokacin da suke sallah akan kwaltan na za ga akwai rana mai tsanani wani lokaci idan mutum ya ɗora goshinsa sai ka ga yana yana ɗagowa haka to babu laifi a lokacin inda takalminka a kusa ka jawo shi ka ɗora goshinka a kansa ba laifi insha Allah ta'ala saboda su idan muka duba zaka ga tufafinsu kamar mayafi ne da suke ɗaurawa to mutum yakan ɗan saki tufafin nasa ka sai ɗora goshinsa a kai saboda me ya rage kansa wannan azabar abin da ake bukata a sallah dai shine mutum ya samu cikakkiyar nutsuwa kaga lokacin da kake sanya goshinka a ƙasa akwai zafi ba za ka saki ba sannan ko da ma ka iya tabbatar da goshin naka ka jure ka dake to za ga hankalinka baya tare da sallar yana tare da me limamin kai sauri ya dago lokacin da ya tsawaita sujada za ka rinka ji babu daɗi a ranka to sai shari'a ta baka dama za ka iya samu wani abu kasa inda da duma sai ka ɗora goshinka akai in tabarma ce ka ɗora amma duk ba ba ƙasa kake jawo takalminka ka ɗora goshinka akai insha Allah ta'ala ba matsala wa kana yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa وجعلت الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا an sanya min za ku gama ya sa dash dash dash kafin wannan din ma'ana akwai wani abin a baya an sanya min ƙasa dukkaninta ta kasance masjidan ma'ana ai gurin sujjadata wa tahuran sannan kuma a batsarki na fa aina ma adarakat rajulan min ummati salatu duk inda sallah ta riski ɗaya daga cikin al'ummata fa indahu masjiduhu wa indahu tuhuruhu to a tattare da shi akwai inda zai sallah sujjadarsa akwai kuma inda zai me akwai inda zai yi tsarkinsa da shi ko kuma zai yi alwalarsa da shi abinda wannan hadisi yake gaya mana shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi ingantacce da imam bukhari da imam muslim su fata da shi cewa shi a matsayinsa na annan muhammad sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wataala ya fifita shi akan annabawa da wasu abubuwa guda biyar ko shida to daga ciki shine ke jerowa daga ciki yace a an sanya min ƙasa ta kasance gurin sallata sannan kuma gurin tsarki na abin da yake nufi gurin sallah shine sauran al'ummomi da suka gabata duk inda ibada ta riske ɗaya daga cikinsu to babu dama ya yi sallah ko ya ibada su a wajen sai ya je gurin da aka keɓance don wannan ibada ina fata an fahimta kamar yadda za ku ga kiristoci babu dama mutum ya yi sabis a wani waje sai a ina sai a cuci hakanan yahudawa su ma ba sa yin sabis ɗinsu ko kuma ba sa yin ibada su a ko ina sai a ina sai a biya ɗinsu shine gurin da suke ibada haka Allah maɗaukan sarki ya kaddara musu amma mu sai Allah maɗaukan sarki ya ba mu wani rangwame na musamman sakamakon girmama wannan al'umma ta annan Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya sanya duk inda sallah ta riske ka a gida ne a waje ne a daji ne a ko ina ne zaka yi sallah ka akan ƙasa babu komai ina fata an gane to shine abin da yake nufi da an sanya min ƙasa ta kasance gurin sallata sannan gurin tsarki na kuma shine me zaka yi saboda idan maka kalmar da cewa aka yi tsahuran ba tsohuran za ka karanta ta ba tsohuran in ka ce a tsohuru abin tsarki kenan in kuma ka ce a tsohuru ɗaɗin nan kai mata bamma ya zama tsarkin kenan kansa amma idan kai mata fata ka ce a tsohuru shi abin da ake tsarkin da shi ake nufi kaga abin da ake tsarki da shi ko dai ruwa ko me ko ƙasa ina fata mun fahimta to kaga duk inda mutum ya je ya nemi ruwa ya rasa akwai me akwai ƙasa sai ka buge ta kai taimama kai sallar ka saboda kaga duk inda sallah ta riski mutum akwai inda zai sallah akwai kuma abin da zai yi sallar da shi saboda haka ka bagi ƙasa ka taimama sannan kuma ka sallah ka akwai ina akan ƙasa to ɗaya daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya fifici annan Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da su nakan iya tuno wasu daga ciki daga ciki yace akwai nusirtu bir ru'bi an taimake ni da sanya tsoro da razani a zukatan abokan gaba idan annabi ya tinkare su zai yake su idan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shirya kar abokan gaba to gwargwadon tafiyar shekara tafiyar wata ɗaya kamun ya karasa inda yake inda suke Allah madaukan sarki zai jefa tsoro da razani a zukatansu su rinka jin kawai gaban su yana faduwa su kasa sakewa su firgita har sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a karasu kaga lokacin da aka je ka fi fada da abokin gabanka ya tsorata da kai kaga shi kansa wannan rabin nasara ne to Allah ya taimaki manzansa da wannan sannan ɗaya daga ciki akwai ya ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta min ganimomi saboda ganima al'umma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai suke ci sauran al'ummomi idan sun je sun yi yaƙi aka samu ganima aka tara to guri guda ake samu a tara ta idan Allah ya karɓi jihadin nasu sai Allah ya turo wuta daga sama sai ta cinye wannan ganima shi ke ina fata an fahimta a bana al'umma aka ce idan ka je ka yi ganima ka yi yaƙi ka samo duk abin da ka samo komai yawansa a raba kowa a bashi nasa wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa wa Allah ya raba ya ba kowa nasa sannan ina ji daga ciki abin da zan iya tunowa akwai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi yub'athu ila qaumihi khassa wa bi'ithu ila an-nasi amma kowane annabi idan Allah ya tashi turo shi yakan turo shi ne zuwa al'ummarsa ko mutanensa ko garinsu annan Musa zuwa bani Isra'ila annabi Ibrahim zuwa ga mutanensa haka kowane annabi kaga annabi Lutu da annabi Ibrahim sun yi zamani daya da annabi Lutu da annabi Ibrahim lokacin da annabi da mala'iku suka zo halakar da mutanen annabi Lutu kun ga sai da suka bi wajen wa annabi Ibrahim alayhis salam a lokacin annabi Ibrahim annabi ne da mutanensa a can kuma ga annabi Lutu shi ma Allah maɗaukan sarki ya turo shi wajen wasu mutanen kuma kowanne manzo ne daga cikin manzannin Allah amma manzon Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a zamanin sa shi shi kadai Allah madaukakin sarki ya turo duniya gaba daya sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da wasu abubuwa na keɓance keɓance kamar yadda wannan al'umma ta mu ma Allah madaukakin sarki ya keɓance mu da wasu keɓance keɓance sakamakon dosano darajarsa da girmansa da matsayinsa da muka yi a wajen Allah madaukakin sarki to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce duk inda ɗaya daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi to a tattare da shi akwai inda zai sallar akwai kuma abin da zai alula ko kuma ya timama da shi don yin wannan sallar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa kana min qabli yu'azzimuna zalika al'ummar da suka zo kafina sun kasance suna girmama haka ma'ana yin ibada a wani guri da ba inda suke ibada ba abu ne mai girma a wajensu ba sa yi inna ma kanu salluna fi kana'isihim wa biya'ihim sun kasance ne kadai suna yin sallah a cikin kana'is jam'i ne na kanisa shine mai coci kenan a cikin coci coci din su wa biya'ihim da kuma inda yahudawa suke ibada nan ne biya inda Allah ya ce walawala daf'ullah walawala daf'ullah an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u kaga ba nan ne inda yahudawa suke yin ibada a ciki to ba yahudi bayan ibada sai a nan kirista bayan ibada shi ma sai a can saboda haka allah maɗaukan sarki musa ya raba mu da su ala cewa kana ruba ma sajada fi tinin wa ma'in an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yayi sujada akan tinin shine tabo in aka ce tinin shine ƙasa wacce ta cakudu da ruwa kamar ayi ruwa na sama sai haɗu da ƙasa da take bushashiya sai ƙasar ta yi mai ta jike to wannan ƙasar ita ce attin an samu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wani lokaci yayi sallah akan irin wannan ƙasar an yi ruwa ga tabo ga tabalbali annabi ya dora goshin sa akan ta tsira da amince tsara tabbata a gare shi wa qad waqa'a lahu dhalika fi subhi lailati lailati 21 min ramadan hakan ya afku ne kuwa a daren 21 ga watan ramadana hina amtarati sama'u lokacin da sama ta zubar da ruwa wasala saqaful masjidi abin da rufin masallaci yake ce wa kana min jaridin nakhli rufin masallacin ku a lokacin ya kasance na tamkar dabino ne wato abin da ya faru shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa daren lailatul qadri a cikin bacci wanda mun yi bayani anan cewa mafarkin annabawa menene gaskiya ne saboda haka lokacin da manzon Allah ya fito wajen sabai zai ba su labarin wanne dare ne ya fito da ni zai ga musu wanne dare ne ake samu lailatul qadr da tuni shikenan sai ya samu sabai suna musu ina fata an fahimta suna suna jayayya wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu an nuna min daren lailatul qadari amma wannan musun da kuke sai yasa na aka mantar da ni shi yace amma abin da nake iya tunawa shine a lokacin na ganna ina sujada akan tabo da kuma ruwa ma'ana an yi ruwa na dora goshi na a ƙasa ƙasar da tabo ne a wajen ina fata an fahimta to sahabin da yake rawaito hadisi sai yace sai bayan abin ya wuce sai muka fahimci wannan daren ko kuma safiyar da aka yi wannan abin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi sujada akan tabo da ruwa ya dace da daren 21 ga watan ramadana ina fata an fahimta to shi sa wasu daga cikin malamai suka tafi cewa shi kansa daren lailatul qadr da ake ta nema wasu suka ce daren 21 ne saboda wannan hadisi shi sa har yanzu babu wata magana ingantacciya guda ɗaya da wani zai yanke maka cewa shi wannan dare ga inda yake babu Allah maɗaukan sarki ya san inda yake kawai dai babban abin da manzon Allah ya bamu sata amsa a cikinsa shine ya ce mana yana cikin mara a cikin mara yake 21 23 da biyar da bakwai da tara haka amma dai a ce wanda dare ne 27 kamar yadda wasu suke faɗa wannan kuskure ne yadda za ga mutum duka dararen ramadana gaba ɗaya wannan goma yana ta baccinsa amma 27 sai ya bacci tun karfe 8 ba zai bacci ba sai asuba da an yi a sallar asuba an dawo sai zai kwanta ya bacci alhamdulillah na gan shi ke kaga wannan kuskure so ake mutum ya dage kowanne ɗaya daga cikin su ka nema a cikin su Allah madaukakin sarki kan iya canza shi jefa shi wani daren wanda ba wancan hakan ta kan faru kamar yadda wannan hadisin ya tabbatar mana a lokacin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da kuka sani a filin wajen da bine ne a wajen da aka sare da binan sai kasance a itacen dabinan itacen dabinan da su aka yi kamar ginshiki kamar waɗannan filolin haka to da su aka yi da su aka da itacen dabinan aka yi su haka sannan kuma shirifin masallacin zangarniyar dabinan ko kuma tamkar dabinan shi aka jajjefa a sama aka kamar rufi da shi to kaga tunda ba rufi ne irin namu wannan ba idan ruwa ya zo zai yi me zai zo to to shine abin da ya faru lokacin da aka yi ruwa sai ruwa ya keto sai shigo cikin masallacin tunda masallacin da man kasa ne ko siminti babu bare ka bayanin tile ko abin da ya kama da haka saboda haka da aka yi ruwa masallaci ya jike sai kasance kuma lokacin sallah asuba yayi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito aka yi sallah ya dora goshinsa akan wannan tabo tare da ruwa a wajen shi na hadisin abin da yake mana bayani fasajada sallallahu alaihi wa sallam fil ma'i wa tini annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sajada akan tabo da kuma ruwa qala abu sa'id al-khudri babban sahabi abu sa'id al-khudri da Allah ta tabbata a gare shi yace fa absartu aynaya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ala jabhatihi wa anfihi afthara al-ma'i wa tin yace waɗannan idanuwa na guda biyu sun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a goshinsa akwai alamar ruwa da taɓo wa kana yusalli ala al-khumrati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sallah akan dadduma al-khumra ita ce a ƙaramar dadduma wacce mutum ɗaya zai iya abin na akanta zama akanta amma in ta yi girma da ya ba sa ce mata al-khumra sai dai su ce mata me as-sajjada ina fata an fahimta amma alhumra gwargwadon abin da mutum ɗaya ne kawai zai iya zama akan sai sallah ko tabarma ce ko buzu ne ko da duma duk dai abin da mutum ɗaya ne zai iya shimfiɗawa ya zauna ya sallah akan sa ya ɗora goshinsa to wannan tana ce mata alhumra amma babba ba sa ce mata alhumra in irin wannan ce mai laushi sai ce mata asijjada Allah madaukan sarki ya samu dace to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah akan irin wannan ahyanan wani lokaci wa alal hasiri ahyanan wani lokaci kuma an samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah akan tabarma wa salla alaihi marratan an samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi sallah akan tabarma wani lokaci wa qadis wadda min tuli ma lubisa ita wannan tabarma da annabi sallah akan ta tayi bakikirin saboda a dadewa da aka yi ana amfani da ita dadewa da aka yi ana zama akanta wannan ya faru ne a cikin hadisin shi ma da imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da shi hadisin anas dan malik anas dan malik yace akwai wata kakar anas mai suna mulaika ita ce ta gayyato manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi gidanta ta yi wa annabi abinci sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi zo ya ci abinci kamar yadda sabai sukan wa annabi haka sai mutum ya girka abinci sai ya kirawo annabi domin ya samu albarka zuwa manzon Allah tsira da abinci tsara tabbata a gare shi gidansa to ita ma ta girka abinci ta gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidanta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya amsa ya amsa gayyatarta tare da cewa dattijuwa ce tsohuwa ce da sauransu amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda saukin kansa da kyakkyawan mu'amala sai amsa gayyatarta ya je gidanta lokacin da ya je aka gama cin abinci sai lokacin sallah ana sai ce sai na je na ɗauko mana wata tabarma ya ce wa ƙadis wadda min tuli malabisa ta yi baƙiƙirin saboda yadda aka daɗe ana zama a kanta ita wannan tabarma sai aka yafa mata ruwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shige a yayi sallah a kanta to babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a ƙarƙashin wannan hadisin da ya kawo ƙasa sai istinbadin wani hukunci hukunci ne mai abin mamaki sai ya ce wannan hadisin shi yake nuna cewa ashe tunda addinin musulunci ya haramta sanya tufafin alhariri a jiki ashe haramun ne mutum ya zauna a kansa ina fata an gane karkashin wannan hadisin wani zai ga to me alaka wannan hadisin da sanya tufafin alhariri ko abin da ya kama da haka sai ya ce ai idan ka kalli hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya amfani da lafazin a lubisa ko labisa a matsayin me a matsayin zama wanda labisa asali me yake nufi sawa ba haka bane to tun da ya ce wa ƙadis wadda min tuli ma lubisa ita wannan tabarma ta yi baƙi ƙirin saboda yadda aka daɗe ana zama a kanta sai ya nuna ashe zama akan abu shi ma kamar mene ne kamar sawa ne Allah sa an fahimta sai ce to ko babu hadisin da ya haramta zama akan alhariri wannan hadisin kadai ya isa yadda aka haramta sanya alhariri to bai halatta bai halatta kuma mutum yace tunda ai haramtawa sanyawa aka haramta bar na sai wani shin faɗa na zauna akai yace shi ma haramun amma tare da haka akwai hadisai sarihai da suka zo suka tabbata akan haramcin zama akan alhariri Allah madaukakin sarki ya samu dace wala yace arrafu min sujudi dagowa daga sujjada yanzu mun yi sujjada mun ji abubuwan da ake karantawa mun ji yadda ya kamata su- a, siffar sujada ta kasance yanzu kuma ya za a dago daga sujada sai mala yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yarfa'u ra'sahu min as-sujudi mukabbiran yana dago kansa daga ruku'u yana mai yin kabbara wa amara bi dhalika al-musi'a salatihi fa qala ya umarci mutumin nan da ke munana sallarsa da haka yace masa la tatimmu salatu li ahadin minan nasi sallar ɗaya daga cikin mutane ba ta cika hatta dadash dash yasjuda yace hatta ya kawo da dashi abin da yake nufi akwai wani abin da ya tsallake har sai sujjada hatta tatma inna mafasiluhu har sai gabansa gaba ɗaya kowace ta nutsu a inda take thumma yaqul sane ce Allahu akbar yayi kabbara wa yarfa'u ra'sahu sannan kuma sai dago daga kansa wace dagowa kenan dagowa daga sujjada hatta yastawiya qa'idan har sai ya daidaitu a zaune وكان يرفع يديه معها مع هذا التكبير احيانا wani lokaci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daga hannu a tare da wannan kabbar abin nufi shine idan ya sujjada zai dago lokacin da yake dagowa sai ya me sai ya daga hannunsa Allahu akbar yana zauna an fahimta yana yin haka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina ji satin da ya wuce ne neman da bayani game da guraren daga hannu ko nace akwai guraren da malamai sun karfafa sunnancin ku akwai guraren kuma da mustahabi ne idan kai babu laifi daga cikin su shine nace kusan duk wani dagowa ko tashi da manzon Allah yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai daga hannu a wajen sai dai kuma inda suka fi karfi shine guraren can guda hudu da na gaya muku lokacin kabbara harama lokacin tafiya ruku'u lokacin dagowa da kuma lokacin dagowa daga sujjada ta biyu lokacin da mutum zai tashi tsaye waɗannan gurare su ne suka fi karfi amma duk wani tashi da dagowa da ka sani annabi yana daga hannu a wajen ya tabbata a cikin suna kamar yadda ya zo mu ji insha Allah ta'ala qala yace thumma yafrishu rijlahu al-yusra sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shimfida kafarsa ta hagu fa yaqudu alaiha sai ya zauna a kanta mutma'innan yana mai nutsuwa a wannan zama nasa wa amara bi dhalika al-musi'a salatihi ya umarci mai munana sallarsa da yin haka fa qala lahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da shi idan sajadta idan kai sujada famakilli sujudika ka tabbata a cikin sujadarka fa idza rafa'ata hakanan idan ka dago daga cikin sujadarka faq'ud ala fakhidhika al-yusra to ka zauna akan cinyarka ta hagu wa kana yansibu rijlahu al-yumna ya kasance yana kafa kafarsa ta dama wa yastaqbilu bi asabiha al-qibla sai fuskantar da ‘yan yatsunta alkibla ‘yan uwa wannan zaman da mala ya kwatanta mana a nan wajen kamar yadda hadisai suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine zaman da malami suke ce masa al-iftirash ina fata an fahimta zama da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbata yana yi a cikin sallah guda uku ne kawai baya yin wani zama sai waɗannan ‘yan uwa ya kamata mu kalli wannan abin da kyau zaman da ya tabbata annabi yana yin sa a cikin sallarsa zama ne guda uku kawai banda su bayan wani zaman saboda haka duk wanda yake zama waɗanda ba waɗannan guda ukun ba to wajibi ne mu kokari mu gyara zama na farko shine wannan wanda malamai suke ce masa alif tirash shine zaman da mutum zai zauna akan a kafarsa ta hagu an fahimta zai zauna akan kafarsa ta hagu insha Allah ta'ala za mu kamanta ko da a gurguje ne sannan sai zama na biyu shi ne ake ce masa attawarruk attawarruk shi ne zaman da annabi ke zama akan duwawunsa ma'ana mutum zai zama akan duwawunsa kafarsa kuma ta hagu sai ya zuro da ita ta karkashin kafarsa ta dama kafarsa ta dama kuma sai ya kafe ta a bayansa duk zamu kamanta insha Allah ta'ala shi wannan zaman na attawarruk zai zo a can gaba sannan sai zama na karshe shine al-iqa'u bayna sajadatayn wanda shine duk mai littafi idan ya duba zai ga shine next abin da zamu karanta yanzu ma'ana zaman da wasu suke ce masa zaman raƙumi to shi zaman raƙumi al'iƙa ɗin nan kala biyu ne akwai wanda aka hana akwai wanda shari'a ta baka dama za ka iya wanda aka hana shi ne wanda makwatanta wancan lokaci wanda mutum zai zauna akan mazaunansa guda biyu sannan kuma ya zuro kafafuwansa ta baya guda biyu shi wannan zama ne yana da ɗan wahala duk za mu kamanta shi insha Allah ta'ala amma wanda aka bada dama shine mutum ya kafa kafafuwansa sai ya zauna akan diddigensa ina fata an gani yauwa to bari mu karanta wannan al-iqya'u bayna sajadataini tsuguno tsakanin sujada guda biyu shi wannan zama yan uwa mu fahimta ba a yin sa sai a tsakanin sujada da sujada ba a yin sa dan zaman tahiya ta farko ko ta biyu ana yin sa ne kadai tsakanin sujada da sujada ka tafi sujada sai ka dago kafin ka koma za a yi halatta kai wannan zama amma idan zama ne za ka yi dan kai tahiya to ba a yin sa sai dai ka yi at-tawarruk idan tahiyar karshe ne ko kuma al-iftirash idan tahiya ce a ta farko haka idan sallah ce mai raka'a biyu Allah ya sa an fahimta malai cewa kana ahyanan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari sha kasance ya ƙa'i yana tsuguno yan tasibu ala aqibaihi yana kafuwa akan digadigansa wasu dura kadmaihi da kuma kirjin kafafuwansa shine kamar yadda maka yi bayani irin zaman da mutum zai zai yi tsuguno sai ya kafa kafafuwansa sai kuma ya zauna akan digadigan nasa insha Allah ta'ala bari mu dan bari mu dan kamanta yanayin zaman ko da a gurguje ne sai mu dakata haka insha Allah ta'ala wanda wanda suke iya gani wannan zaman da zan fara ne yanzu shine zaman da ake ce masa al-iftirash zama na farko kenan shine al-iftirash mutum zai zauna ne akan kafasa ta hagu haka sannan kuma wannan ta dama sai jiyo da ita haka sai kafe ta haka yan yatsunsa waɗannan kuma sai su jiyo su kalli alƙibla ina fata an fahimta wannan shi ake ce masa al'iftirash ma'ana zaman da ake yin sa a cikin tahiya ta farko ko kuma tahiya ta ƙarshe idan sallah mai raka'a biyu ce kawai mu kalli yadda kafar take haka kada mutum ya shimfiɗa kafarsa haka ya zubar da ita an yatsun kuma so ake su jiyo su kalli alƙibla haka za ka juyar da su su kalli alƙibla sannan wannan kafa ka ta hagu za ga ka zauna ne akan mazaunin kan hagu akan ta haka take wannan shine zaman da ake ce masa al-iftirash Allah ya sa mun fahimta sannan sai zama na biyu shine at-tawarruk shi kuma at-tawarruk ga yadda yake zaka zauna ne akan mazaunin kan hagu wannan kafa ta hagu kuma sai ka zuro ta ta nan wajen an fahimta ita kuma kafa ka tana nan a yadda take kamar yadda kai wancan zaman na farko ina fata an gane wannan shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi galibi yana yin sa ne a zaman sa na ƙarshe lokacin da zai tafiya ta ƙarshe galibi shine ake ce masa at-tawarruk sai zama na ƙarshe shine al-iqa shine zaman da mutum zai haɗe kafafuwansa haka sannan shi kuma an yatsun nasa sai ya jiyo da su suka kalli qibla sannan sai ya zauna akan digadigansa an fahimta to shi wannan zaman annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya yin sa sai tsakanin sujjada da sujjada shine ake ce masa al-iqa bayan sajdatain wanda makaranta yanzu yanzu nan to waɗannan zama zaman maki guda uku su kadai suka tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yi duk zaman da ba wannan ba idan kana yi sai ka gyara afwan akwai zaman da nace wanda eh an haramta shi bai halatta ba shine shine irin wannan zaman haka ina fata an fahimta kaga wannan zaman alal kallama akwai wala ko da ba haramta shi ba kamar in dai ba mutum da yake yaro ba da jini a jikinsa haka ba lai iya shi ba gaskiya zama ne mai wahala kwarai da gaske shi wannan zama shine tsugunan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shi Allah ya samu dace wani kwarai da gaske na fahimce shi kwarai wannan ba daidai bane shi amara ubaga akwai wanda suke zama za ka sai ta baya idan kan kafan sai ga sun musu haka sun sarke su haka wannan ba daidai bane yan uwa saboda galibi sallah ne wani lokaci mutum yana yin ta ne yadda shi ya tsara wa kansa wanda ba haka ya kamata ba wani za ga kuma ya yi gayu baya so kayan su ɓaci ko abin da ya kamata haka sai zaman da ya ga dama kawai amma ya kamata barin kokari maga tun da sallah so kake kai a karɓa Allah madaukan sarki kuma shine mai karɓa ta shi kuma ya tsara yadda za a yi ta yadda za a yi ta shine yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar to inda sun muke a karɓa kuma dole ne mu yadda ya koyar da mu tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗannan zamamaki guda uku dai kamar da ne bayani a su ne zaman da suka tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk wanda ba su ba sai mu kokari mu gyara Allah madaukakin sarki ya samu dace ina gani kuma an ya kamata mu dakata saboda lokaci sai kuma gobe insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu na alaikum salam na'am na'am na'am an umarce shi da an fifice shi da an me kace na na na eh to wai abin da yake tambaya shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an gayyace shi ya je kuma ya amsa gayyata shine yake cewa wannan khususiya ce ko kai ma yanzu za ka iya- za a iya gayyatar ka eh to sh- ina ji shi abin da yake tambaya shine mace ta gayyaci namiji wannan a in dai akwai fitina bai halatta ba yanzu a- a- misali shine ko da sallama ko da sallama satin da ya wuce ranar alhamis mun karanta a cikin da salina annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya wuce ta wajen taron mata yana ce musu assalamu alaikum wa rahmatullah hadisi ne ingantacce annabi ne wa mata sallama to amma malamai sai da suka tsaya suka yi dogon bayani akan wannan hadisi shin kai yanzu ya halatta ka je kai wa mata sallama malamai suka ta rubuce rubuce wani malami ya ce idan ana tsoron akwai fitina bai halatta kai ba in ana tsoron akwai a yanayin da zai iya jawo fitina tsakanin sallamaka da su bai halatta ba wani ce idan ba a tsoron a, ko da ana tsoron fitina tunda annabi yayi sai a, sai- sai mutum ya ba matsala to amma dai bazan san tafi inganci shine in dai sallamaka ga mata za ta jawo fitina bai halatta ba ina fata an fahimta to kaga abin da ya shafi ma sallama kenan ba dai abin da ya shafi gayyata saboda haka gayyata in dai ba wata yar uwarka bace da take muharramaka to a bashi shine abin da yafi ina fata an gane yawa shine a- a- shine gaskiya abin da yafi saboda amincewa fitina irin wannan abubuwan akwai matsala gaskiya akwai kyakkyawan zaton akwai fitina- fitina ta iya faruwa a kansu to ita shi kuma addinin musulunci akwai abin da ake cewa saddu- saddu zari'a shine ita barna da inda take toshe ta ake kafin ta zo ɗaya daga cikin manya-manyan usul na ima- na mazhabin imam malik kenan saddu zari'a shine da inda barna take kwari ake- ake a toshe ta saboda haka wannan koda ba khususiya ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ba kai ma idan wata yar uwarka ce wata yakka ce wata kanwarka ce wata kanwar babarka ce wata take muharrama ka ce babu laifi za ta iya gayyata ka ko kuma gayyata ta kasance ko da ita ta gayyata ya kasance mijin shine zai mijinta shine zai dauki nauyin ku misali sannan kuma ba kai kadai bane alal akalla ko ku biyar ko ku shida idan kuka zo sai ya kasance tana gefe sai ta aika muku da amincin ku ci kuma kowa ta shi tafiyar sa kaga wannan ba wata fitina insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am na'am na'am a ba a yin sa a zamantayya malamai suka ce ba a yin sa a zamantayya wasu ma ina da da yawa daga cikin eh, malamai eh, kamar yadda zamu zo insha Allah ta'ala su suna ganin wannan zaman yana ɗaya daga cikin zaman da annabi yana amma ba shine annabi yana ba kamar yadda na bayani wancan shi sa na kwan- na kamanta guda biyu wannan ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda gashi mun kawo hadisin daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi amma ba a yin sa a zaman tahiya ina gani eh, zaman al-iftirash da yadda aka takura ina gani zaka iya yin sa za ka iya yin sa insha Allah ta'ala zaman tawarruk dai shine yake bukatar dai kaɗan samu balance yawwa amma shi wannan Allah da za ka iya yin sa Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh